نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا أشرين دا بقوي نيكو أشرين دا بقوي جوات القعدة هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha shida ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haɗuwa dai a wannan majalisi mai albarka na musu abin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha Uh, kuma wannan shine darasinmu na talatin da shida ko? No. To, darasin da ya gabata kusan mun gama tattaunawa game da matsalar adadin kabarbari da kuma a ina hannu zai kasance bayan an yi kabbara. Shi ma mun ji cewa hannu zai zama a kan kirji bayan an yi ka'anta da kabbara a sallar janaza. mun ji hadithai duk da suke maganar ɗora hannu na dama akan na hagu a cikin sallah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan mun shiga bayani game da wato karatun fatiha bayan kabbara farko da sura nan ba mun karanta wani hadithi na abdullahi dan abbas wanda talha ibn abdullahi ibn auf ya ruwaito shi to sannan kuma kabbara ta biyu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma bayani ya gabata a kansa sannan sai kuma ragowar kabarbarin sai a kawo su a nan kuma ake son mai sallar ya zamto ya tsantsanta addu'a ga mamaci a cikin wannan sauran ragowar kabarbari din mun samu hadithin abi umama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sallaitum ala almayyit fa akhlisu lahu du'a sannan na gaba ta 81 shine mutum zai yi addu'a da abin da ya tabbata daga sunna cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa ga guda hudu daga ciki ya kawo mun karanta na farko addu'a farko shine hadithin Auf ibn Malik radiyallahu anhu inda yake cewa ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wato sallar janaza ya kuma haddace addu'o'i da yake ji annabi yana karantawa irin su Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzlahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalj wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita aw yunqqa thawb al abyad min ad danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan وفي رواية زوجة خيرا من زوجه وأدخل وأدخله الجنة وأعذه من النار من عذاب القبر ومن عذاب النار har shi kansa sahabin kica na yi buri a ce ina ma ni ne na kasance wannan mamaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaina yana yi min wannan addu'a a shi ma hadisi ne wanda mun karanta shi to za mu tashi a tsani qalal muallif rahimahullah amma kafin mu tashi na biyu akwai shi ma sakon ta'aziyya na ɗaya daga cikin iyaye na wannan unguwa tamu wanda ya ɗan makwabci wannan majalisi mai albarka a kila yan uwa za su ɗan san shi ya zauna a gida na ganin daga wannan wanda yake kallon mu dinnan na jin gida na uku dai haka wani dattijo alhaji abdullahi dan jos allah ya karɓe shi shekaran jiya da daddare Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya girma maladansa, Allah ya bashi aljanna maɗaukakiya, jinya da ya yi kuma Allah ta'ala ya sa ta zama masa kafara, iyalai da ‘yan uwa kuma Allah ya ba su haƙurin jure wannan rashi, sauran ‘yan uwa musulmi duk da suka rasu, da iyayenmu da kakanninmu da malumanmu gaba ɗaya maza da mata Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول an karɓo hadisi na biyu daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai sallar janaza ya ƙuli yana cewa Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ga'ibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaytahu minna فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'ar in aka zo yin sallar janaza yana cewa ya Allah ka yi gafara li hayyina wa mayyitina ka yi gafara ga rayayyunmu ka kuma yi gafara ga matattunmu wa shahidina wa ghaibina ya Allah ka yi gafara ga waɗanda suke halarce a cikinmu da waɗanda ba sa nan daga cikinmu, wa sagirina wa kabirina, ya Allah ka yi gafara ga ƙanananmu da manyanmu, wa zakarina wa ulfana da mazanmu da matanmu. Allahumma ya Allah, man a hayaitahu minna, duk wanda Allah ta'ala ka rayar da shi daga cikinmu fa'ahayihi alal Islam, ya Allah ka rayar da shi akan Musulunci. wa man tawaffaitahu minna wanda ka karɓi ransa a cikin a cikin mu wanda zaka karɓi ransa kai a cikin mu fatawaffahu alal iman ya Allah ka karɓi ransa yana kan imani Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kada ka haramta mana ladansa wala tudillana ba'dahu kar kuma ka batar da mu bayan sa akhrajahu ibn majah ibn majah ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 1 shafi na 456 wal baihaqi imam al baihaqi shi kuma mujalladinsa na hudu shafi na 41 min ɗariki Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi ta hanyar Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi an Abi Salama anhu daga Abi Salama radiyallahu anhu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Dawud Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi na 68 wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi mujalladi na biyu shafi na 141 وابن هبان ده ابن هبان في صحيحه cikin sahihin littafin sa ka duba mawarid hadisi na 757 wal hakim abu abdullah ne sabori a mujalladin sa na 1 shafi na 358 imam al-baihaqi shi ma da imam ahmad a mujalladin sa na biyu shafi na 368 min tariqi yahya ibn abi kathirin ta hanyar wani rawi yahya ibn abi kathirin an abi salama shi kuma daga abi salama ta bihi na hawahu duna qawlihi amma banda fadin sa Allahumma la tahrimna fa hiya inda abi daud wannan riwaya ce da aka same ta daga imam abu daud wahdahu shi kadai wa sarraha yahya bit tahdithi inda al-hakim ya yahya ibn abi kathirin ya bayyana qarara da cewa wato bit tahdithi da wato haddathana inda al-hakim ruwayar da ke wajen hakim kenan sun makala sannan ce sahihun ala sharɗin shekhain wa wa faƙahu zahabi wa huwa kama ƙala ya ce haka kuma magana take kamar yadda suka faɗa wa alla bi ma la yuqdahu wa u'illa bi ma la yuqdahu wal yahya eh to nan ma sai kun gaya min nan guri na ya goge wal yahya وليحيى فيه إسنادان آخران عند أحمد كتا وإلا an faɗi wata illa ta wannan hadisin bi ma la yuqdahu da irin abin da ba a iya sukar hadisi da wannan illar wal yahya fihi isnadani akharani yahya ibn abi kathirin yana da wasu ruwayoyin wasu isnadan guda biyu inda ahmad wanda imam ahmad ya ruwace su a mujalladinsa na hudu shafi na 170 zuwa da kuma 308 wal baihaqi haka imam al baihaqi walil hadithi shahidun min hadithi ibn abbas nahwu hadisin yana da kuma wani hadisin da zai iya zama shahid a kansa daga abdullahi dan abbas kamar irin wannan rawahu ad-darqutni fil kabir al-imam ad-darqutni a cikin ainihin wato al-imam at-tabarani kai a cikin al-kabir shi ma ya ruwaito shi الثالث حديثنا أكو عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين واثلة بن الأسقع الله يقارى مسيدة ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wa wani mutum cikin musulmi sallah fa asma'uhu ya kudu sai na ji shi yana cewa Allahumma inna fulana ibn fulanin fi zimmatika wa habli jiwarik fa naqihi faqihi fitnatal qabr wa azabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim wasila ibn al-asqa ya ce wannan ita ma addu'a ce da yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa wani mamaci da ya mutu yana cewa ya Allah wana dan wani yana cikin amincinka kuma wa habli jiwarika yana cikin kariyarka faqihi fitnatul qabr ya Allah ka tsare shi fitinar kabari wa azabin nari da azabar wuta wa anta ahlul wafa kai ne ma abocin cika alkawari wal haq da gaskiya faghfir lahu ka gafarta masa warhamhu kai masa rahama innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai mai gafara ne kuma mai jin kai akhrajahu abu daud wannan hadithin imam abu daud ya fitar da shi mujalladi na biyu shafi na 68 wa ibn maja ibn maja mujalladi na 1 shafi na 456 wa ibn hibban fi sahihi hadithi na 758 wa ahmad a cikin musnad dinsa mujalladi na uku shafi na 471 bi isnadin sahihin da isnadi wanda yake sahihi ne insha Allah ta'ala wa kada auradahu ibn al-qayyim domin ibn al-qayyim ya kawo shi fi ma fi ma hafiza ko hufiza ya kawo shi cikin abin da ya haddace ko kuma aka haddato min min du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam daga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya ruwaito shi wasa kata alaihi nawawi imamu nawawi yayi shiru bai ce komai ba akan wannan riwayar fil majmu' a cikin littafinsa al majmu' الرابع حديث نهو أن يزيد بن ركانة ابن المطلب دقى يزيد ابن ركانة ابن المطلب قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة من ذا لا كسن تن يتاشي زي صلى الجنازة ko in ya tashi domin wato ya tashi zuwa ga janaza li yusalli alaiha dan ya mata sallah qala manzo Allah yana ce Allahumma abduka wa ibnu wa ibnu amatika احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه yana cewa ya Allah wannan dai mamaci bawanka ne kuma dan baiwarka ne yana da bukatar rahamaka ya Allah kuma kai mawadaci ne ga barin yi masa azaba ya Allah in wannan bawa naka yana cikin bayi masu kyautata aiki zuwa gare ka to ya Allah ka ƙara masa lada a cikin hasara ɗinsa. wa in kana musi'an in ku ya kasance mai munana aiki ne fa tajawaz anhu ya Allah ka yafe masa thumma yad'u ma sha Allahu an yad'u to bayan nan kuma sai manzo Allah ya roki abinda Allah ya so ya roka ma'ana sai ci gaba da yin addu'o'i haka ga mamaci akhrajahu al-hakim al-hakim a mujalladin sa na uku na daya kai shafi na 359 ya ce wa qala ya ce isnaduhu sahihun isnadin sa sahihi ne wa yazid ibn rukana shi ko yazid ibn rukana wa abu rukana da shi kansa abu rukana din sahabi yani dukkanin su sahabbai ne su su biyu wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi ya wafaqa masa wa rawahu tabarani fil kabir bi ziyada tabarani ya rawaito wannan hadisin wato a cikin littafin sa al-kabir da ma qari kama fil majma' kama yanda yazo cikin majma' wato mujalladi na uku shafi na hudu kai shafi na talatin da uku zuwa talatin da hudu wabunu ƙani'in kama fil isaba da kuma ibnu ƙani'in kamar yadda yake cikin littafin al-isaba fi tamyizin sahaba walahu shahidu min ɗariƙi sa'idin al-maqaburi yana da wata hanyar da ta zo ta hanyar sa'id al-maqaburi annahu sa'ala aba huraira cewa ya tambayi abu huraira kaifa tusalli alal janazati yaya kake sallar janaza فقال سيتي انا لامر الله انا لامر الله لا اخبرك yace ni ina maka rantsuwa da Allah sai zan baka labari atba'uha min ahliha nabi gawa wato wato janaza min ahliha daga yan uwanta fa idza wudi'at wato atba'u min ahliha nakan bi wato mamaci daga iyalansa in iyalai za su je kai shi ko kuma an zo za a shirya shi a masa sallah nakan bi fa'iza wudi'at in an ajiye wannan gawa ko janaza kabbartu sai na kabbara wa hamittu Allah sai na gode wa Allah mai girma da ɗaukaka wa sallaitu ala nabiyihi sai na sallah ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam thumma aqulu sannan sai in ce Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kana yashhadu Allah ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta alamu bihi an lahumma in kana muhsinan fazid fi hasanati wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu manzo Allah yana karanta wannan yace ya Allah madaukakin sarki wannan bawanka ne dan bawanka dan baiwarka ya kasance yana shaidawa yayi imani yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu bawanka ne manzanka ne ya Allah kafi kafi mu sanin haka game da shi ya Allah in wannan bawa naka mai kyautata aiki ne ya Allah ka ƙara masa a cikin hasana dinsa in ko ya kasance mai munana aiki ne ya Allah ka yafe masa ya Allah kar ka haramta mana ladansa wala kar kuma ka fitine mu bayansa wato kar ka haramta mana samun ladansa sannan kada ka kuma fitine mu bayansa a kharajahu malik imam malik ya fitar da wannan hadisi a majalladin sa na ɗaya cikin muwatta shafi na 227 wa anhu muhammad ibn hasan daga wajensa ne muhammad ibn hasan ya ruwaita a littafin sa shafi na 164 zuwa 165 wa isma'il al-qadi da isma'il al-qadi fi fadl salati alaihi wajen bayanin falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a rakam na biyar wato a rakam na biyar wato abin nan rakam na biyar shafi kenan rakam na biyar sannan kuma hadisi na casa'in da casa'in da uku ne ko? casa'in da uku yawa rubutun ne ya ɗan samu abin nan rakam na biyar sannan na casa'in da uku cikin baka ko? aka yi muku? sannan sai kuma ya ce ashirin da bakwai ko? wa sanaduhu mawqufun sahihun jiddan wa qad saqa al-haythami an minhu addu'a marfu'an al-haythami shi ma ya kawo isnadi hadisi daga gare shi na yin addu'a kuma marfu'i min hadisi abi huraira daga hadisin abi huraira radiyallahu anhu wa qad rawahu abu ya'la abu ya'la shi ma ya ruwace shi wa rijaluhu wa rijaluhu rijalu sahih wa qad taqaddama bi lafdhin akhar ya gabata da wani lafazin daban fihi al-jumlatu al-akhira wanda a cikin akwai jumlar karshe minhu wa huwa an-naw'u thani shine nau'i na biyu wato shafi na 124 والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع to sallama ƙarshe addu'ar da ake bayan sallama ƙarshe tsakanin kabbara ƙarshe da sallama wannan ita ma mashru'un an shar'anta yin ta da aka yin ana iya yin a raka'a ta hudu kabbara ta hudu ita ma ai addu'a li hadith abi ya'fur sabida hadithin abi ya'fur an abdullah ibn abi aufa radiyallahu anhu qala yace شهدته وكبر على جنازة أربعا yace na halarce shi ya yi kabbara hudu wato a sallar janaza sun maƙama sa'atan sannan ya daɗe a tsaye tsawon wani lokaci ya ya du'u ma'ana yana ta yin addu'a sun maƙala sannan sai ce a tarauni kuntu ukabbiru hamsan kuna ganin ko zan yi kabbara ta biyar ne saboda da ya ta hudun da ya kabbara sai ya dade a tsaye ya ce kuna tsammanin ta kabbara ta biyar zan yi kalula suka ce a'a ba ma tsammanin za ka yi kabbara ta biyar qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara ne guda hudu an gane ko da haka sai ya tsaya iyanan kawai addu'a yayi bayan kabbara ta hudu wanda wasu sun tafi akan da an yi kabbara ta hudu sai a yi sallama to akwai yin addu'a bayan kabbara ta hudu din in kuma an yi ba ba saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kharajahu al-baihaqi Muhammad Baihaqi ya fitar da wannan hadisi tun daga shafi na 4 zuwa na 35 bi sanadin sahihi thumma akhrajahu huwa sanan dai Imam al-Baihaqi din da shi da kansa ya fitar da shi a mujalladi na 4 shafi na shafi na 42 zuwa 43 wa ibn Majah ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 357 wal Hakim mujalladi na 1 shafi na 360 وأحمد مجلد نهو الشافي نتري أكد التمانين أكو من طريق إبراهيم الهجري تهنير من طريق إبراهيم الهجري تهنير وراوي لأيك كرا إبراهيم الهجري عن, عن, عن ابن أبي أوفى به لغا ابن أبي أوفى دي شيوان إسناد إلا أنه سيدتي واشي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أوكا كاشي زواغا النبي صلى الله عليه وسلم wa za da ba'da qaulihi bayan fadin sa ma ya kuma ƙara inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an ya ƙara da cewa manzo Allah yana yin kabbarori ne guda hudu thumma yaskutu yamkutu sa'atan sannan sai ya dade tsawon wani lokaci fa yaqulu ma sha Allahu an yaqula ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa thumma sallama sannan ya sallama wa qala al-hakim Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi yace wa hadha hadithun sahihun wannan hadisi ne sahihi wa Ibrahim shi Ibrahim al-Hijri kenan lam yam lam yaqum alaihi bi hujjatin lam lam yunqam alaihi bi hujjatin ko yawa wa Ibrahim wa Ibrahimu lam yunqam alaihi bi hujja shi Ibrahim lam yunqam alaihi ba za a soke shi ba ko a kushe shi ko kuma a ainihin wato a intikami wato a shine da a kushe shi ko a bata shi bi hujjatin da wata hujja ma'ana shi Ibrahim wato Ibrahimul Hijri din ba shi da wani abu da za a soke shi da shi yake nufi shi sai ce hadha hadithun sahihun wa Ibrahim lam yumqam alaihi bi hujja ba za a iya kawo wata suka akan sa ba da hujja qultu bala wa lidhalika ta'aqqafahu adh-dhahabi bi qawlihi qultu da'afu Ibrahim yace qultu sai yace bala eh haka ne wa lidhalika ta'aqqabahu adh-dhahabi dan haka imamu adh-dhahabi shi ma ya bi sawun wannan bi qawlihi da fadin sa qultu da'afu Ibrahim qultu wa dhalika li su'i hibzi yace duk masu raunin da shi Ibrahimul hijri din ba wai dan ba mutumin kirki bane ana wato abinnan sukarsa ne wato lisu'i hibzihi saboda rashin kyawun haddasa yana cikin wanda yake da sayyi'ul hibs wa qad ashara ila zalika al-hafiz kuma al-hafiz ibn hajar ma ya ishara zuwa ga haka bi qawlihi da fadin sa fit taqrib a cikin at-taqrib layyinul hadis ya ce ibrahimul hijri layyinul hadis rafa'a mawqufat wato yana da wato yana da raunin hadda yakan ɗaukaka hadisai mawqufai ya ɗaukaka su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lamba ta ɗaya fawaid al'ula qala al-hafiz fi talkhis ibn hajar al-asqalani a cikin at-talkhis al-habir ainihin wato shafi na 1825 yana cewa qala ba'd ulama ikhtilaful ahadith fi du'a sabanin da aka samu na hadisai da suka yi bayani game da addu'a alal janaza mahmulun za a ɗauke su ko za a fassara waɗannan hadisan ala annahu kana yad'u ala mayyitin akan cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mamaci addu'a bi du'ain da addu'a ta musamman wato yakan yi wa wannan mamacin da wata wannan mamacin addu'a wa ala gairihi wa ala akhar bi gairihi wani kuma manzo Allah sai ya masa sallah kuma ya masa wata addu'ar ba wacan ba ma'ana sai ya wa wannan wata addu'a ya yi wa wannan addu'a sai kuma yi wa waninsa wata addu'ar da ba wacan ba, an gane ko? Wallazi amara bihi asulun du'a, wallazi amara bihi abin da ya yi umarni da shi shi ne asulun du'a, asalin addu'a ɗin. A saniyatu ƙalin shaukani fi na yin lautar, a shaukani a cikin littafin na yin lautar shafi na 554 yana cewa, Iza kanin musalla alaihi ko iza kanin musalli alaihi, idan wanda za a yi wa sallan ya kasance tiflan yaro ne karami istuhibba an so an ya kula musalli shi mai sallan ya ce Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajaran ya Allah ka sanya wannan yaro ya zame mana salafan magabaci ko wanda zai rigaye mu zuwa lahira shine salafan wa faratan ya zama wanda shine zai tarbe mu in mun je lahira wa ajaran ka sanya shi ya zama mana wani lada wato ga shi ga su ga iyayensa an gane ko wa rawa zalika rawa zalika al-baihaqi min hadith abi huraira imam al-baihaqi ya rawaito wannan magana daga hadithan abi huraira wa rawa mithlahu sufyanu sufyan shi ma ya rawaito makamancin wannan fi jami'ihi anil hasan daga hasan al-basri qultu sai nace hadithu abi huraira inda al-baihaqi isnaduhu hasanun hadithan abi huraira wanda imam al-baihaqi ya ruwaice shi isnadin sa hasan ne wala ba'asa fil amal bihi babu laifi a aiki da wannan hadisin fi misli hadha al-mawdi' a irin wannan bigire wa in kana mawqufan ko da yake hadisi ne mawqufi idh lam idza lam yuttakhadh sunnatan haka ne ko idza lam yuttakhadh sunnatan indai ba a maida abun ya zama sunna ba indai ba a rike abun ya zama sunna ba bi haythu yu'addi ko yu'adda zalika ila dhann annahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda zai zama yu addi zalikan hakan zai bayu ila zanne zuwa ga zatan annahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan hadisi ko wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam take wallazi akhtaruhu an yad'u fi salati ala tifl bin nau'i thani amma ni abinda na fi zaɓa cikin maganganun malamai shine mutum ya zo yi addu'a a sallar janaza ga ƙaramin yaro da irin nau'in can na biyu liƙaulihi fihi wa sagirina saboda faɗinsa da ya ce wa kabirina wa sagirina da haka in ka karanta wannan shi ma yaro ya shiga ciki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu wa qad dhahaba al-imam Ahmad ila istihbab ad-du'a Imam Ahmad ya tafi zuwa ga mustahabbancin yin addu'a fi hadha al-mawdin a wannan bigire كما رواه أبو داود كما عند إمام أبو داود يروي توش في المسائل أتكلم المسائل الشافعي ندريد همسن دا أكو عنه وهو مذهب الشافعية كما نشين مذهب الشافعية واستدل لهم النووي إمام النووي يا كفى حجة غريس يا كفى مسو حجة ويا كفى حجة غريس في المجموع مجلد سندي الشافعي ندريد بيود ثلاثين ترى بحديث الهجري wato ya yi musu istidlali da hadisin wato Ibrahimul Hijri al-madhkuru ala wanda aka ambata can sama walistidlalu bima qablahu aqwa amma yin hujja kafa hujja da hadisin da yazo kafin na Ibrahimul Hijri wannan zai fi karfi wa huwa hujjatun al hanafiya kuma wannan zai fi zama hujja akan mazhabar hanafiya haifu qalu inda suke cewa thumma yukabbiru rabi'a sannan mutum ya kabbara ta hudu wa yusallimu ya yi sallama min gairi zikirin bainahuma ba tare da yayi wani zikiri ko addu'a tsakanin su ba wannan shine mazhabin hanafiya hanafiya suna ganin da mutum yayi kabbara ta hudu kawai shikenan sai ya sallame an fahimta الثالثة نأكو وذهبت الشافعية أيضا مذهب الشافعية سوما سنتفي إلى وجوب مطلق الدعاء زوا واجب ين الدعاء باك أيدي كوي كوي وماما تشي الدعاء كوي باك أيدي الدعاء با أنقاني كو شيني مطلق الدعاء للميت غمامتي لحديث ابي هريره المتقدم saboda hadisin abi huraira da ya gabata fa akhlisu lahu du'a kaga ba faɗi irin addu'a ba an bata abu da kawai kai addu'a wa mamaci da ikhlasi kawai abin da ake so kenan wa hadha haqqun wannan gaskiya ne walakinnahum khassuhu bi takbirati thalitha sai dai sun kebance wannan da kabbara ta uku wa atarafa an-nawawi bi annahu mujarrad da'awa amma shi imamun nawawi yayi itirafi ya ce wannan kawai iya da'awa ce kawai ba ta da hujja faƙala sai ya faɗa a mujalladinsa na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da shida wa mahallu hada du'a a takbiratu salisa ya ce mahallin wannan addu'ar wato a kabbara ta uku ne wa huwa wajibun fiya yin addu'a a kabbara ta uku wajibi ne la yujzi'u fi ghairiha bila khilafin baya isuwa dan an yi addu'ar a watanta ba wannan ba ba wani sabani ma'ana inda mutum zai ya yin addu'a a kabbara ta uku ya yi ko a ta biyu ko a ta hudu ko ma ta wannan wato ba tare da wani saɓani na malamai ba wannan bai ba da kamar yadda aka faɗa farko a karatun fatiya a iya haɗa da sura saboda hadisin abdullahi dan abbas na biyu a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam na uku kuma a yi wa mamaci addu'a to sai mutum ya ƙi yin addu'a a kabbara ta uku to duk abin da zai karanta wannan ba zai wadatar ba kuma ya ɗauke ta yi kabbarar a wani gurin daban ba ta ukun ba shi ma wannan bai isar masa ba bila khilafin walakin li takhsisihi biha dalilun wadihun sai dai ke bantar walakin li takhsisi walaysa li takhsisihi biha dalilun wadihun amma keɓance addu'a da ita kabbara ta ukun babu wani dalili ƙarara wattafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a da aka su wasu malaman sai suke ganin sun hada kan cewa annahu la yata'ayyanu laha du'a babu wata addu'a da aka ce wajibi aka tilasta cewa sai an yi akabara ta uku qultu shak albani yace lakin sai dai itharu ma taqaddama fifita abin da ya gabata min adiyati sallallahu alaihi wasallam na addu'o'in da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala mastahsanahu ba'dun nas bisa ga abin da wasu daga cikin malamai suka ce hakan yana da kyau mimma la yanbaghi an yuraddida fihi fihi muslimun daga irin abin da aka ruwaito wanda bai ma dace a ce musulmi yana da kokonto a ciki ba fa inna khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin mafi alherin shari'a shi tace shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walidhalika qala shaukani dan haka ne imamu shaukani ya faɗa a mujalladinsa na hudu shafi na 53 da 55 wa alam yace ka sani annahu qad waqa'a fi kutubil fiqh dhikrun dhikru adiyatin wato ambaton wasu addu'o'i ya zo a cikin wasu littafai na fiqh غير معثورة غير المعثورة عنه صلى الله عليه وسلم أما فبا وإن دا أكا رويتو دا النبي صلى الله عليه وسلم با والتمسك بالثابت عنه أولى يرقو دا أبين دي تبت دا منزان الله وانا الشيفي نابتا انغاني قلت سنتي بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فالعدول عنه حينئذ يخشى أن يحق به كون فيه قول الله تبارك وتعالى bal yake cewa ba haka bane a ataqidu annahu wajibun nima ina kudurce cewa wajibi ne alaman kana ala alaman kana ala ilmin alaman kana ala ilmin bima warada anhu sallallahu alaihi wasallam bisa ga wanda yake da ilimi game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal udulu anhu hina izin karkacewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi a irin lokacin da mutum yana da ilimi ya san ga abin da sunna ta ce to yukhsha ana ji masu tsoron an ya hikka fihi qaulullahi tabaraka wa ta'ala kada zancen Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto ya gaskata a kansa kada maganar Allah madaukakin sarki ta kasance ainihin wato an ya hikka fihi qaulullahi tabaraka wa ta'ala dan kada a samu ainihin wato qaulin Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya cancanta a kansa أتستبدلون بالذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون بالذي هو أدنى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير yanzu kwa dinga neman musanya wato abin da yake na ƙasa makaskanci da wanda shi ya fi alheri ka ajiye sunna kuma ka ɗauki ƙaunin wani na fatan gane to wannan kamar duk a ƙarƙashin hashiya ne can ƙasa ya kawo mana wannan ko? bin mas'udin radiyallahu anhu ƙala billahi dan mas'ud yake cewa talatu khilalin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna yace wasu halaye guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su taraka hunnan nasu amma mutane sun yi watsi da su ba sa yi ihda hunna ɗaya daga cikin su at-taslimu alal janazati mithla taslimi fi salati mithla taslimi fi salati wato yin sallama wato a sallar janaza irin sallamar da ake a cikin sallah kaga kenan yadda kake sallama a sallah kai ɗaya nan kai ɗaya nan to sallar janaza ma haka akhrajahu al-baihaqi Imam al-baihaqi ya fitar da wannan mujalladi na hudu shafi na 400 shafi na arba'in da uku kai bi isnadin hasan wa qala an-nawawi imam an-nawawi a mujalladin sa na biyar shafi na 239 yana cewa isnaduhu jayyid wa fi majma' az-zawaid a cikin majma' az-zawaid mujalladi na uku shafi na 44 shi ma haka wa rawahu at-tabarani fi al-kabir wa rijaluhu thiqat wa qad thabata fi sahih muslim wato hakika ya tabbata a cikin sahih muslim wa gai wa fi sahih muslim wa gairihi da waninsa عن ابن مسعود دغ عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallama guda biyu fi salati a cikin sallah fa hadha yubayyinu anna mu anna al-murada bi qawlihi to wannan zai bayyana maka abinda ake nufi da fadin sa fil hadith al-awwal a wancan hadithin na farko mithla taslimi fi salati irin misalin sallama sa a sallah ai at-taslimatayn al-ma'hudatayn sune sallamomin nan guda biyu waɗanda an riga an saba da su an san haka duk mutumin da ya sallah zai sallama guda biyu ɗaya dama ɗaya kuma ainihin wato hagu mafhum wa yahtamilu annahu ya'ni bil idafati ila zalika annahu kana yusallimu taslimatan wahida zai kuma iya ɗaukan ma'anar annahu ya'ni abin da yake nufi bil idafati ila zalika in bugu da ƙari akan haka annahu kana yusallimu taslimatan wahida aidan to kuma an samu manzo Allah yana yin sallama ƙwaya ɗaya tak har wa yau bin nazari ila anna zalika duba da cewa hakan kana min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi salati aidan shi ma yin sallama guda ɗaya assalamu alaikum shi ma yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har wa yau da kaga shi ma a sallar janaza za a iya yi ai annahu sallallahu alaihi wasallam kana taratan yusallimu taslimatayn ai ma'ana dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana yin sallama guda biyu wa taratan taslimatul wahida wani lokaci kuma yana sallama guda daya assalamu alaikum shikenan wa rahmatullah lakin al-awwal akthar sai dai wancan sallama guda biyu shi yafi yawa sallama dama sallama hagu wannan shi yafi yawa a sallar annabi sallallahu alaihi wasallam gaira anna hadha al-ihtimal duk da cewa wannan fassarar fihi a cikin wannan magana da ake ba'ada gaira anna hadha al-ihtimal fihi ba'd li'anna taslimatul wahida wa in kanat thabitatan anhu sai dai wannan wato sai dai cewa gaira anna hadha al-ihtimal fihi sai dai wannan fassarar da wannan ma'anar wato game da ai sallama daya a cikin sallar janaza kamar yadda ake sallama biyu din nan to ba ba'uda ko ba'udan yawwa gaira anna hadha al-ihtimal fihi ba'udun yawwa yayi daidai ghaira anna hadha al-ihtimal fihi ba'dun sai dai cewa wannan ma'anar da wannan fassarar fihi game da wannan mas'ala da ake tattaunawa bu'udun tayi nisa li'anna taslimatul wahida domin ita sallama guda daya wa in kanat thabitatan anhu duk da cewa ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam lakin lam yarwiha ibn mas'ud sai dai ka sani abdullahi dan mas'ud bai ruwaice ta ba fala yadhharu annaha tadkhulu fi qawlihi al-madhkur da haka ba zai bayyana ba cewa za ta iya shiga cikin fadin sa da ya ambata mithla taslimi fi salati waccan magana da yace zai yi sallama irin sallamar da yake a sallah an gane ko to wannan wannan kaga ba zai dauki a ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama guda daya to tunda yana sallama guda daya nan ma za a iya yin sallama guda daya sallar janaza to sai yake cewa wannan ihtimalin ya dan yi nisa domin sallama guda ɗayan nan wa in kana thabitatan anhu duk da cewa ta inganta ta tabbata annabi yana yin sallama ɗaya amma lam yarwi habnu mas'udin lai dan mas'ud bai ruwaito ta ba bai ruwaito cewa za a yi sallama ɗaya a sallar janaza ba walil hadith shahidun wannan hadithin yana da shahid ya ruwihi sharikun an ibrahim al-hijri wanda sharik ya ruwaice shi wato daga ibrahim al-hijri kala yake cewa ammana abdullahi ibn abi aufa abdullahi ibn abi aufa ya yi mana limanci ala janaza tibnatihi akan janaza sallar janaza yarsa fa makasa sa'atan sai ya dade tsawon lokaci hatta zananna annahu sayukabbiru khamsan bayan yayi kabbara ta farko yayi ta biyu yayi ta uku a bayan yayi ta hudin sai ya dade a tsaye rawun hadisin yake cewa har sai da muka yi zaton annahu sai kabiru hamsin ko kabbara ta biyar zai kawo ne sun sallama sannan sai can muka ga yayi sallama an yaminihi wa an shimali daya a damansa daya a hagunsa falamman sarafa da ya idar da sallah ya juyo kulna lahu sai muka ce da shi ma haza wannan kuma me kenan qala inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u yace ku sani kar ku damu bazan taɓa yi muku ƙari doriya akan abin da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ba au haka za sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi akhrajahu al-baihaqi imam al-baihaqi ya fitar da wannan mujalladi na hudu shafi na 50 da na 43 wa sanaduhu da'ifun min ajal al-hijri isnadin yana da rauni saboda wannan ibrahim al-hijri din domin wasu daga cikin malamai sun raunana shi kamar ta kaddama fil mas'alati sabiqa kamar yadda wannan bayani ya gabata a mas'alar da ta wuce وقد صح عنه من طريق أخرى إن كانت تغري شي تو تهنيه دبن بعضه مرفوعا وتهنيه مرفوعية ce وبعضه موقوف وتهنيه كما موقوفية ce كما ذكرنا هناك كما yanda mun ambata a can baya وروى أحمد في مسائل أبي داود Imam Ahmad ya ambata cikin matsaloli na Abi Dawud anhu a wato a cikin masail na Abi Dawud a shafi na 154 an aba ibn sa'id kala yake ta ra'aitu ibn abi ra'aitu ibn abi aufa yace naga abdullahi ibn abi aufa salla ala janazatin yazo yayi sallar janaza fa sallama taslimatan wahida sai yayi sallama guda daya an gane yayi sallama yayi sallar janaza sai yayi sallama kwaya daya lakin isnaduhu da'ifun sai dai isnadin wannan hadisin yana da rauni fihi abu waki a cikinsa akwai abu waki al-jarrah ibn malih وهو ضعيف wannan kuma da'ifi ne wattahabahu ba'dhum wasu daga cikin malamai ma sun tuhume shi muttaham ne wa qad zahaba ila taslimatayn al-hanafiyya mazhabin hanafiya su ma sun tafi akan sallama biyu za a yi a sallar janaza kama fil mabsut kama yanda yazo cikin al-mabsut mujalladi na biyu shafi na 65 wa Ahmad fi riwayatin anhu haka Imam Ahmad shi ma a wata riwaya daga gare shi kama fil insab kamar yadda zo cikin littafin al insab mujalladi na biyu shafi na 525 wa shafi'iyya da al Imam Shafi'i kama fi sharhi Ibn Qasim al wato al Guzza ko al Gazzi al Gazzi yawa haka yafi kyau kama fi sharhi Ibn Qasim al Gazzi kamar yadda ya zo cikin sharhin ibn qasim al-gazzi mujalladi na ɗaya shafi na 431 bajuri wa qala lakin yustahabbu ziyadatan wa rahmatullahi wa barakatu sai dai yustahabbu an so ziyadatu wa rahmatullahi wa ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatu an gane ku an so a ƙara da wa rahmatullahi wa barakatu ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط ومن المبالغات قول ابن المبارك يوا من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل akwai wasu kaiwa makwara wato mubalaga ta maganar wato mubalaga ci kaunu ibn mubarak da yake cewa man sallama alal janazati yana cewa duk wanda ya sallamar janaza ainihin wato bi taslima ta da sallama guda biyu fa huwa jahilun jahilun an gane ko wanda imam abu dawud ya ruwaice ta a cikin almasail shafi na ɗari da hamsin da hudu bi isnadin sahihin anhu wannan isnadin ya tabbata zuwa ga abdullahi ibn mubarak domin shi ma yana ganin sallama ɗaya ce da haka yake jingina jahilci zuwa ga wanda ya sallama biyu ɗaya ɗaya ake yi to ayin su malikiya dama ka san ko a sallar farilla sun tafi kan guda ɗaya ne in mutum shi kaɗai zai sallah sai in akwai abin nan mamu ko akwai wani a daman sa yawa na daman akwai na hagu yayi na hagu in ko babu wannan kawai zai sallama sa guda ɗaya ne assalamu alaikum shikenan akan sallama ɗayan ko eh yawa to ka gani shine amfanin irin wannan tattaunawa dan ka ƙara samun ilimi game da mas'alolin yanda suke an gane wa ya juzu likita saro ala taslimatin ula fakat duk da cewa in mutum ya takaita a sallama farkon yayi dan ka zuwa ita faman jidali da kai kai ma ka tashi ka tashi hankalin mutane a gaban gawa ana kokarin ayi sallah ta bi saboda haka in an yi guda ɗayan ya halatta yayi li hadith abi hurairah radiyallahu anhu saboda akwai hadithan abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar janaza fa kabbara alaiha arba'an yayi wa janaza kabbara hudu wa sallama taslimatan wahidatan kuma yayi sallama kwaya ɗaya tak assalamu alaikum akhrajahu ad-darqutni imam ad-darqutni ya fitar da wannan shafi na 151 da 91 wal hakim mujalladi na 1 shafi na 360 وعنه البيهقي مجلد نهدو شافينا أربعين دقو من طريق أبي ال... تو لما يا تو أمبس ني تو من طريق أبي الأنبسة هو عن أبيه عنه قلت وإسناده حسن الباني يشكم أن إسنادي ني حسن كما بينته في التعليقات الجياد كما يندنا بيانا هكا أتكلم للتافن التعليقات الجياد wa yashhadu lahu mursalu Adha ibn Sa'ib sannan akwai wani wani wata riwaya mursala daga Adha ibn Sa'ib ita ma za ta iya zama shahid akan wannan cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallama ala aljanazati taslimatan wahida manzon Allah yayi sallama guda daya akan wato sallar janaza akhrajahu al-baihaqi mu'allaqan imam al-baihaqi ya kawo ta ta'liqan wa yuqawwihi amalu jama'atin min as-sahabati bihi kuma aikin jama'a da dama cikin sahabbai da sallama guda ɗayan nan zai ƙarfafi wannan magana. Faga da ƙalil hakimu a ƙibahu domin alhakim bayan wannan magana sai ce ƙad sahatin riwayatu. Riwaya ta inganta fihi game da sallama ɗayan nan an Ali bin Abi Talibin wa Abdullahi bin Umar wa Abdullahi bin Abbasin wa Jabir bin Abdullah wa Abdullahi ibn Abi Aufa wa Abi Hurairata radiyallahu anil jami' annahum kanu yusallimuna alal janazati taslimatan wahidatan kaji wanda yake ta emphasizing din malamin da kaje yana ta magana ka gane ko duk wayannan sun ce ya inganta za a iya sallama daya an gane ko akwai riwaya daga Ali bin Abi Talib Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Jabir bin Abdullah Abdullah ibn Abi Aufa Abi Hurairah radiyallahu anhu qultu sai nace wa qad wafaqahu adh-Dhahabi ko Imam adh-Dhahabi ya ya wafaqa masa wa asnada al-Baihaqi ghalib hadhihi al-athar sannan galibin wayannan maganganu na sahabbai Imam al-Baihaqi ya kawo su da isnadin su wa zada fihim ya kara a cikin wayancan jumlar da aka kawo ma ya kara da wasilatu bin al-Asqa wa abi umama wa gairihim wa gairihim an gane ko banda wa'ancan da kaji sunan su ya fito to kuma akwai wasila ibn al-asqa shi ma yana ganin sallama dai za a yi haka ainihin wato abi umama wa fi itlaqi sihhati ala riwayati ibn abi aufa nazarun indi amma a cikin sakin magana ba tare da wani kaidi ba game da ingancin riwayar ibn abi aufa ni kam a wajena akwai dan abun nazari akwai abun duba لأن في سندها الجراح ابن مليح دومن a cikin isnadin can na ibn abi aufa akwai aljarrah ibn malih wa huwa da'ifun kuma da'ifi ne kama sabaka qariban kaman yanda nan kurkusa bayani ya gabata illa an yakuna waqa'a lil hakim min tariqin ukhra sai dai fa shi in ruwaya ta zo a wajen Abu Abdullahi al-Hakim ne saburi ta wata hanyar daban wa zalika mimma la azunnu wannan kuma bana zaton haka wa ila hadhihi al-athar dhahaba al-imam Ahmad zuwa ga waɗannan athar maganganun Imam Ahmad ya tafi fil mashhur anhu cikin abin da ya shahara daga gare shi wa qala Abu Dawud Imam Abu Dawud yake faɗa sami'tu Ahmada yace naji Imam Ahmad su'ila an at-taslimi an at-taslimi ala al-janaza naji an tambaye shi game da yin sallama akan sallar janaza qala hakaza sai yace haka ake yi walawa unqahu sai lankwasa wuyansa ya karkata shi an yaminihi dama da shi wa ƙala assalamu alaikum wa rahmatullah sallama nawa kenan qultu wa ziyada qultu sai nace wa ziyadatu wa barakatu ƙarin kuma assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu fi hadhihi taslimati a wannan sallama mashru'atun wannan ita ma shar'antacciya ce khilafan li ba'dihim sabanin wasu daga cikin malamai لثبوتها في في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم domin wannan ziyara din ta tabbata a hadisin da ya gabata na Abdullahi dan Mas'ud fit taslimataini da yazo game da bayanin sallama guda biyu fil faridati a sallar farilla wa mithlaha fi hadhihi mas'ala misalin ta ma haka ta zo a cikin wannan mas'ala ta salatul janaza kama sabaka kama yanda bayani ya gabata wa zakara ibn qasim al-gazzi ibn qasim al-gazzi fi sharhihi a cikin sharhin sa ya ambaci istihbaba hahuna ya ce mustahabi ce a nan fit taslimataini a cikin yin sallamomin guda biyu istihbabu hahuna fit taslimataini yana magana kan sallama guda biyu wa radda zalika alaihi albajuri duk da albajuri ya yi masa raddi game da haka fi hashiya ce a cikin hashiya dinsa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da ɗaya fadhaba ila adami mashru'iyyatiha huna da haka shi bajuri ya tafi akan rashin shar'antuwar yin sallama guda biyu a nan wala fil faridati kai ko da ma a cikin sallar farilla wasawabu ma zakarna shek albani ce amma zancen da yafi zama daidai shine abin da kaje mun gaya maka abin da muka ambata ko lokaci ya ci ga sai mu tashi gaba ta 85 kenan insha Allah idan mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi